ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغ وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نار هكرا دبو دا دلي هدو دا أربعين دا أينهم واتو بيو وان دي زو دي دي دا sha shida ko sha bakwai ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya idan jama'ar musulmi ba su manta ba mana cikin wannan sura mai albarka suratun najmi jiya mun kwana a nambar aya ta goma sha shida yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta goma sha bakwai na ok ashirin da shida za mu tashi kan nambar aya ta ashirin da bakwai na bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأولى الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan labina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗannan waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ba su yi imani da ranar lahira ba ba su yi imani cewa Allah maɗaukakin sarki zai tashi mutane ba layusammunal mala'ikata suna ainihin wato sanya wa mala'iku tasmiyatal unfa sunaye na mata ma'ana suna ɗaukar mala'iku a matsayin ainihin wato mata alhalin kuwa Allah maɗaukakin sarki bai sanya wa mala'iku sunaye na mata ba Allah ya ce wa malahun bihi min ilmin ba su da wani ilimi fa daddare da haka ba su da dalili wanda yake tabbatar da wannan magana da wannan da'awa ta su cewa lalle mala'iku mata ne in yattabi'una illa zanna ba komai suke bi ba face zace-zace da kuma tsammance-tsammance wanda ba su da tabbas. dama kuma inna wa inna zanna la yughni min alhaqqi shay'an shi zato baya wadatar da wani abu na gaskiya in dai zaka gina abu akan ainihin wato zato to lalle babu makawa zaka zama makaryaci zaka zama ainihin wato mayaudari wa inna zanna la yughni min alhaqqi shay'an lalle shi zato baya wadatar da wani abu na gaskiya dangane da abin da mutum zai ainihin wato yi da'awarsa da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa fa'a'arbi an manta walla an zikirina ka kau da kai gabarin wanda ya ainihin wato juya baya daga ambatanmu walam yuridi illal hayatar duniya baya nufin komai face rayuwar duniya kawai duniyarsa ne ta dame shi hayaniyar rayuwarsa ne ta dame shi wannan ka kau da kai ka rabu da shi zalika mablaguhum min al'ilm wannan shine iya abin da suka iya isowa na ilimi iya abin da suka iya sani kenan wanda ba su da hujja a kai su yi da'awarsa cewa mala'iku mata ne inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah shi ne mafi sani ubangijinka shi ne mafi sani dangane da wanda yake bin tafarkinsa ko ya ɓace daga tafarkinsa wa huwa a'lamu biman hitada kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sani dangane da wanda suka zamanto shiryayyu يقول تعالى منكرا عن المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى malam mustapha al'adawi ya ce allah yana faɗa yana mai inkari wa mushrikai arna a yadda suke ainihin wato kiran mala'iku da sunaye na mata wa ja'alihim laha annaha banatullah da kuma yadda suka mai da ainihin wato mala'iku ɗin cewa su ‘ya'ya ne na Allah kuma mata ne ta'ala Allahu an zalika Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka dangane da haka a cikin suratul zukhruf Allah yake cewa suka ce wa ja'alul وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الله سبحانه وتعالى yace sun sanya mala'iku waɗanda su ɗinnan mala'ikun nan bayan Allah ne inathan sun zamanto sun mai da su mata sun ce mata ne a shahidu halkahum Allah ya ce yanzu sun halicci yadda aka halicce su ne suna nan muka halicce su har muka ba su suna mata da su ma suke nema su mai da su mata Allah ya ce satukutabu shahadatuhum wallahi tallahi sai mun rubuta wannan shaida da suka faɗa cewa mala'iku mata ne wa yus'aluna kuma sai mun tambaye su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a guni a wani guri yake cewa wa qalu takhadha Allah takhadha ar-rahman walada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون wa qalu takhadha ar-rahman waladan suka ce Allah madaukakin sarki ya riki da ubangiji madaukakin sarki bai riki da ba dan haka sai ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi bal ibadun a'a mala'iku wasu bayi ne mukramuna ababan karramawa ababan darajantawa ababan kimantawa ababan martabantawa Allah madaukakin sarki ya girmama su ya kimanta su ya martaba su amma su ba ainihin wato ƴaƴa ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wasu suke riyawa ko suke ambatawa ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce bal ibadun mukramuna a'a su bayan Allah ne ababan karramawa ababan mutuntawa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yasa yace la yasbiqunahu bil qawli لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمهون la yasbiqunahu bil qawli ba sa birgayar Allah da magana ko da zance ko da abin da ma'ana ba sa wuce gona da iri ba sa zangayi ba sa azarbabi ba sa wucewa su yi abin da ba umarce su ba la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar Allah da magana wa hum bi amrihi ya'maluna su da umarnin Allah subhanahu wata'ala suke ainihin wato yin aiki saboda haka mala'iku dai ba 'ya'yan Allah bane kuma ba matan Allah bane kuma ba ainihin wato mata bane kamar yadda kafirai suke ainihin wato riyawa saboda haka Allah madaukakin sarki yace innal ladhina la yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda ba sa imani da ranar lahira ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ba su yi imani da ranar gamuwa da Allah ba la yusammuna al mala'ikata suna sanya wa mala'iku tasmiyatal untha suna na ainihin wato mata wa ma lahum bihi min ilmin lalle ba su da ilimi dangane da haka in yattabi'una illa zanna ba komai suke bi ba face zata-zatan da ba su da tabbas wa an wa inna zanna la yughni min alhaqi shay'a lalle zata-zatan da suke yi shi ko zato baya wadatarwa dangane da gaskiya na ainihin wato wani abu da haka yace wa ma lahum bihi min ilmin ai laysa lahum ilmun sahihun bi sidqi ma qaluhu ba su da wani ilimi ingantacce wanda ke gaskata abin da suka faɗa bal huwa kadhibun wa zurun wa iftira'un wa kufrun shani'un wannan ba karamar ƙarya bace ba karamar kiran ƙarya bane ba karamin kirkira bane da kuma kafirci wanda yake mai muni wanda suka danganta ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar sanya mala'iku su zamanto mata ko kuma su ce mala'iku mata ne in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an ay la yajdi shay'an wala yaqumu abadan maqam al-haqqi ya ba yadda za a yi zato ya tsaya a matsayin gaskiya kullum ainihin wato shi zato yana nan a matsayin ƙarya ne sai ranar da ya tabbata sannan za a ainihin wato tabbatar da shi yasa ma ya tabbata a ruwaya ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa iyyakum wazzan ina jan hankalinku dangane da yawan zato ku dinga gina ainihin wato maganar ku akan zato yace fa inna zanna akdhabul hadith domin shi zato shine mafi ƙaryar zance idan kana neman mafi ƙaryar magana to ka samu abin da ake riya shi a matsayin zato to wannan ba abin da ya kai shi ƙaryar zance a cikin zantuka ga baki daya saboda haka ake buƙatar mutane su dinga ainihin wato iya bakin su dangane da zace-zace ai an yi kaza ai ina tsammanin kaza ne to in dai ba kaza ba to ko ina ga kaza ne to wannan duka yana daga cikin ƙarya a cikin zance kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana saboda haka duk abin da baka da tabbas baka da yaƙini baka da tabbacin ya faru babu dalili ko kwaya ɗaya da zai sa ka je ka ɗorar ko kuma ka dinga riyawa cewa abu kaza ne ya faru alhalin baka da tabbas a kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa a'ridu amman tawalla an zikirina don haka ka kau da kai dangane da wanda ya juya baya daga ambatanmu ai anil ladhi a'rada anil haqqi wal wahjurhu wato ka kauda kai daga wanda ya kauda kai daga gaskiya kuma ka kaurace masa walam yurid illa al hayata dunya wanda baya zaton komai baya tsammanin komai baya nufin komai sai rayuwarsa kawai ta duniya rayuwarsa kawai ta duniya ita ce abin da ya sa a gaba ita ce abin da yake so ita ce abin da yake aiwatarwa ya ce to wannan ka ainihin wato watsar da sha'aninsa ka manta da sha'aninsa ka yi watsi da lamarinsa ka tumfari mutumin da yake so a yi gaskiya yake so a yi daidai yake so a tafi akan tsari na Allah subhanahu wata'ala ai wa inna ma aktharu hammihi wa mablagi ilmihi ad-dunya babban abin da yasa a gaba babbar hirmarsa babbar damuwarsa shine ya za a yi ainihin wato yi nemi duniya ko ya za a yi tsara duniya ko ya za a yi duniya ta kai masa yadda yake so fa za ka huwa gayatu ma la khaira fihi duk mutumin da ya zama babbar damuwarsa shine ya duniya za ta samu yaya duniya za ta kasance masa yaya zai iya ji daɗi to wannan shine mafi ƙololuwar rashin alherin duniya da lahira wali hada saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yace zalika mablaghuhum min al-ilm wannan shine iya abin da suka iya isowa ai talabud duniya wa sa'i laha wato neman su daga duniya da kuma aiki domin duniya huwa gayatu ma wasalu ilaihi shine mafi ƙololuwar abin da suka iya isowa zuwa gare shi Allah ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle Allah shine mafi sani dangane da wanda ya kauce daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lamu biman ihtada kuma shine mafi sani dangane da wanda ya shiryu ya kama hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ai huwa al-khaliqu li jami'il makhluqat ko huwa al-khaliqu li jami'il makhluqat shi Allah shine mahalicin dukkanin halittu baki daya babu wanda ya taimaki Allah ko ce ya taya Allah wajen ainihin wato su abin nan halittar halittu ga baki daya wal alimu bi masalihi ibadihi kuma shine kadai ya san menene zai gyara bayinsa zai inganta su zai tabbatar da su akan daidai ba wanda ya isa ya ce ga abin da zai gyara mutane yasa duk dokar da Allah madaukakin sarki ya kafa wallahi ko da wani yana ganin ta a matsayin dokar banza to wannan tunaninsa ne kawai domin shi Allah da ya halitta mutane shi ya san menene zai yi musu su ji daɗi shi ya san menene zai musu su wahala shi ya san menene zai musu ya samar musu da rahama shi ya san menene zai musu ya anta ya su cikin azaba da haka kai dan kana ganin kaza bai dace ba ko doka kaza bata dace ba ko tunani kaza bai kamata ba ai an danna haƙƙin ɗan adam idan an ce yi kaza in an ce kaza a yi kaza ai ba a kyauta wa ɗan adam ba kai ne kake kallon wannan amma shi Allah maɗaukakin sarki da ya halitta shi yake juya halitta kuma shi ya mallaki halitta shi ya fi kowa sanin yaya halittar za ta gudana yasa ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir yanzu Allah bai san wanda ya halitta ba ne ma'ana ubangiji maɗaukakin sarki ya fi mu sani dangane da duk abin da zai inganta mana rayuwarmu ya gyara mana harkokinmu ya fi mu sanin komai duk abin da kai kake ganinsa kamar shi ya cancanta in dai bai yi daidai da abin da allah shi yake ya cancanta da mu ba aikin banza ne wallahi tunaninka na banza ne komai iliminka komai hangenka komai tunaninka komai nazarinka in dai wai kana kallon kaza da allah ya ce ba shi ya kamata ba kaza ya dace to aikin banza kake saboda haka wannan abun da kai kake kallo kana ganin kamar shine daidai wala a gurin Allah ba shi bane abin da yake daidai a gurin Allah shine wannan al'amari wanda yake daidai da yadda shi ya faɗa da yadda ya hukunta subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ganar da mu da haka inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman hitada ay huwa al-khaliqu li jami'il makhluqat wal 'alimu بمصالح عباده وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته duka wannan yana faruwa ne dangane da kudurar Allah da hikimar Allah da kuma ainihin wato ilimin Allah wa huwa al-adilu shine cikakken adali shi Allah alladhi la yajuru abadan Allah baya zalunci har abada la fi shar'ihi wa la fi qadrihi a cikin shari'arsa baya ainihin wato zalunci haka kuma a cikin kaddarawarsa da al'amuransa baya ainihin wato yin ha'inci to sai ya ce mai alaramma ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة نعم هو أعلم بكم إذ أنشأتم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة نعم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم مم.
فلا تزكوا أنفسكم نعم هو أعلم بمن اتقى ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi ma fi samawati mallakar Allah ne dukkanin abin da ke cikin sammai baki daya wa ma fil ardi haka duk abin da ke cikin kasai gaba daya mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala liyajzi alladhina asa'u bima amilu dan ya sakan yawa waɗanda suka munana da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma dan ya sakan yawa waɗanda suka kyautata da wani abu man da yake mai ainihin wato kyawu wanda zai kyautata musu da shi su wane ne waɗannan mutanen sai Allah ya siffanta su da cewa allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai wal fawahisha kuma suke nisar alfasha gaba ɗaya illal lamam sai ƙananan zunubai kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka fassara inna rabbaka lalle ubangijinka wasi'ul magafirati mai fadin gafara ne Allah madaukakin sarki mai yalwar gafara ne huwa a'lamu bikum Allah madaukakin sarki shine mafi sanin ku id antum id an id ansha'akum min al-ardi lokacin da ya samar da ku ya kirkiro ku daga ainihin wato ƙasa wa id antum ajinnatun kuma da lokacin da kuke cikin jira kuke jirajirai fi buduni ummahatikum a cikin cikkunan iyayenku mata fala tuzakku anfusakum kar ku kuskura ku tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sani dangane da ainihin wato masu tsoron Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard mallakar Allah ne dukkanin abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasai gabaki daya lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum in ma kun bayyana abin da ke cikin rawukan ku da cikin ainihin wato kirazan ku aw tukhfuhu ko kuma kun boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah madaukakin sarki zai muku hisabi da shi Allah maɗaukakin sarki zai muku hisabi da abin da kuka bayyana da kuma abin da kuka ɓoye wasu malamai suka ce wannan ayar an shafe ta da ta gabanta wanda take nuna cewa ba za a kama ka da abin da kai na nazari ko na tunani a ranka na sabo ba sai abin da ka aikata da kanka wasu kuma suka ce a'a aiki kafirci a zuci ake ɓoye shi ko kuma a zuci yake kullace don haka duk mutumin da ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa to da shi wannan aya take shine wa in tukhu ma fi anfusikum aw in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir dan haka anan ma sai yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle ya tabbata mallaka ne ga Allah dukkanin abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin kasai li yajziyal ladina asa'u bima amilu saboda ya sakan yawa waɗanda suka aikata mummuna wa yajziyal ladina ahsanu bil husna saboda kuma da ya ainihin wato sakan yawa waɗanda suka yi ainihin wato kyakkyawa da ainihin wato kyakkyawa subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a wata sura yake cewa lil ladina ahsanul husna da Allah ku rabu da mu للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة نعم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce lillazina ahsanu ga wanda suka kyautata alhusna suna da kyakkyawa a gobe kiyama to anan malamai suka ce abinda ake nufi da alhusna anan ita ce aljanna shine da Allah ya faɗa anan wa yajziyal ladina ahsanu zai kuma sakanya wanda suka kyautata bil husna da kyakkyawa ita ce aljanna wannan malaman tafsiri da yawa daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunna sun tafi akan wannan akan wannan al'imamu ibn kafir ya tafi akan wannan al'imamu ibn jaririn tabari ya tafi akan wannan al'imamu qurtubi abul ansari ya tafi akan wannan ainihin wato al'imamu bagawi sahibu sharhu sunna ya tafi a cikin tafsirinsa da ya yi manya-manyan malamai na yanzu yanzu waɗanda Allah ya ɗauke su shekaru 25 30 40 da suka wuce irin su shekul islam ainihin wato abdullahi bin abdulaziz bin baz akan wannan shi ma ya tafi haka shekul islam muhammad bin salihul usaimin shi ma akan wannan ya tafi haka nan babban malami muhammad nasiruddin albani sahibu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma akan wannan fahimta ya tafi cewa da allah ya wa ya jaziyar ladina ahsanu bil husna al husna din ita ce aljannar allah subhanahu wa ta'ala don haka lillazina ahsanu al husna wa ziyada lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari wanda ƙarin shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Abdullahi dan Abbas ya tafi akan haka Abdullahi dan Umar ya tafi akan haka da yawa daga cikin dandazo kuma tamutsutsu kuma ayarin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan ziyada din nan da ake magana ita ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala don haka yace wa yajzi alladhina ahsanu bil husna lalle zai sakan yawo waɗanda suka kyautata da ainihin wato kyautatawa yukhbiru ta'ala anna malikus annahu malikus samawati wal ard anan Allah yana bayyana mana cewa shi ne mamallakin sammai da kasai gaba daya wa annahu al ghaniyyu amma siwahu kuma shi Allah ya wadatu daga wani wanda ba shi ba al hakimu fi khalqihi bil adli shi Allah yake hukunci tsakanin bayinsa da adalci wa khalaqal khalqa bil haqq kuma ya halitta halittu da gaskiya li yajzi alladhina asabu bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna ay yujazi kullan bi amalihi Allah zai saka yawa kowa da ainihin wato aikin sa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun idan ainihin wato ya aikata alheri a nan duniya to gobe kiyama zai ga alheri a gurin Allah idan ku ya aikata abubuwan sharri da Allah wadare to ku lalle gobe zai ga abubuwan sharri da Allah wadare fassara al-muhsinina bi annakum alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha ya fassara waɗannan masu imani din waɗannan muhsinai din da cewa su ne suke nisantar miyagun zunubai da miyagun ayyuka da miyagun alfasha in ba ainihin wato ƙananan zunubai waɗanda babu yadda za a yi ɗan adam ya ainihin wato kaucewa wasu abubuwa ba dole sai ainihin wato ya aikata su yasa a cikin suratul nisa yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna in kun nisanci manya manyan kaba'iran da muka hana ku manya manyan zunubai da muka hana ku wanda al'imamu ainihin wato al-zahabi a cikin littafinsa al-kaba'ir ya kawo su kusan guda saba'in da wani abu manya-manyan zunubai daga cikinsu akwai ashirku billah shirka ga Allah babban zunubi ne kuma tana daga cikin zunuban da idan ma mutum ya aikata ba za a yafe masa ba idan ya mutu yana aikata ta ba tare da ya tuba ba haka nan tsafi yana daga cikin manya-manyan zunubai tawalli yawmuz zahab gudu a ranar bugawa da arna ba tare da wata dalili ko wata dabara ta yaƙi ba shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai zina tana daga cikin manya-manyan zunubai luwaɗi yana daga cikin manya-manyan zunubai waɗannan duk dangi ne na ayyukan saƙo da ayyukan zunubai tata tana daga cikin manya-manyan zunubai wato ainihin wato al-istiqsamu bil azlam wato neman sa'a a gurin bokaye da zuwa gidajen bokaye yana daga cikin manya-manyan zunubai duka haka al'imamu zahabi ya dinga kawo su yana kawo ayoyi da hadisai da suka yi magana a kansu to shine anan Allah yake cewa in taji tanibu ka ba'ira matun hauna in har kun nisanci manya-manyan abin da muka hana ku aikatawa kuka nisanci shirka kuka nisanci zina kuka nisanci tata kuka nisanci shan giya kuka nisanci shan taba da shauran manya-manyan zunubai waɗanda a wato shan abubuwan da suke bugar da hankalinku duk kuka nisanci wannan Allah ya ce bi kafir ankum sayyi'atikum mu kuma ƙanana za mu yafe muku za mu ce mun yafe to waɗannan su ne allaman ɗin da wasu malamai suka ainihin wato faɗa wa nudkhilukum mudkalan karima kuma za mu shigar da ku wata mashiga mai karanci ita ce aljannar firdausi shine ce alladhina yajribuna kaba'ira al-ithm wal fawahisha illa al-lamam wa hadha istisna'un munqati'un wannan wata toga cewa ne da aka yanke li'annan lamama min saga'irid dunubi wa muhaqqiratil a'mal abinda ake nufi da allamam inji Mustafa al-Adawi shine kananan zunubai da kuma abubuwan da mutane suke ganin su waɗanda ba laifi ba manyan laifuffuka bane abin an ibn Abbas qala ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yake cewa ma ra'aytu shay'an ashbaha bil lamami mimma qala abu hurairata annabi sallallahu alaihi wa sallama ban taba ganin wani abu da ya kama da allamamu ba sama da abin da abu huraira ya ambata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala kataba ala ibn adama hassahu min az-zina adraka zalika la mahalata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta wa dan adam ya wajabta wa dan adam rabansa daga cikin zina wanda zai riske shi babu makawa fa zinal ayi annazar annabi yace zinar ido ita ce menene ita ce kallo wa zinal lisan annutuku zinar harshe kuma ita ce furci da baki ma'ana kai magana da wacce zaka ainihin wato yi zinar da ita wan nafsu tatamanna wa tashtahi ita kuma rai za ta yi burin hakan ta faru kuma za ta yi sha'awar hakan ta faru to burin hakan da kuma sha'awar hakan ta faru shi ma laifi ne haka kallon da mutum zai yi shi ma laifi ne haka maganar da zai yi ita ma laifi ce shi yasa ake so mutane su nusanci kallace-kallacen banza domin su ma suna ɗaukar ma'anar zinace-zinace shi ne wani mawaƙi yake cewa kam nazaratun fatakat fi qalbi sahibiha fatka sihami bila qausin wala watari yace almar'u ma dama za aynun yuqallibuha fi a'yunul ghid mawqufun ala khatari yace tasurru muqdatuhu ma darra mihjatuhu la marhaban bi sururin ada bil darar yace kallo nawa ne suka yayya ga zuciyar mai ita ma'ana duk wata alfasha da kaga ta faru ta zina to daga kallo ta fara kaga ashe wannan kallon ba karamin munan abu bane haka wannan furci da zaka yi da matar banza ba karamin munan abu bane to amma abdullahi dan abbas ya ce tun da ba su riga suka faru ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su ne allamam din su ne ainihin wato ƙananan zunubai da haka yake cewa wannan harshe ya magana ko ido ya ainihin wato kalla wan nafsu ta tamanna wa tashtahi sannan kuma ita rai ta dinga burin haka ta dinga sha'awar haka wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu al'aurar ɗan adam ita za ta ainihin wato ƙaryata ko kuma ta menene ta ainihin wato Musa haka ta ainihin wato abin nan wa an mujahidin malam mujahid yace annahu qala fi hadhihi al-aya shi ya fasar wannan aya illa lama qala alladhi yalummu bidhanbi thumma yad'uhu mutumin da yake ainihin wato niyya da kuma jin a ransa kamar ya je ya aikata zunubi sannan kuma daga baya ya da'uhu sai ya rabu da zunubin bai riga ya je ya aikata ba wato tunano zaka aikata abu da kuma nazarin ya kamata ka je ka aikata to idan ka ainihin wato kauce shi ake kiran wannan tunanin shine allama wannan nazarin shine allama wannan sha'awar ka je ka aikata din ita ce allama to ita Allah ya gafarta ta to a ƙarƙashin wannan kenan idan mutum ya riga ya je ya aikata din to yanzu ya zama zunubi to nan kuma sai a duba a gashin babban zunubi ya aikata ko kuma ƙarami amma dai lalle ya riga ya aikata zunubi kamar yadda malamai suka ainihin wato fassara wa anil hasani fi qaulihi ta'ala an karbo daga hasan al-basri cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lama qala allaman min az-zina aw as-sariqa aw shurbil khamr thumma la ya'udu wato mutum yayi tunanin shan giya ko yin zina ko yin sata sannan kuma ya janye ba zai sake dawo da wannan tunani na aikatawa ba ko kuma a'a ya zamanto da ya taba aikatawa sau ɗaya a rayuwarsa daga ƙarshe kuma sai ya tuba ya zamto da bai ƙara aikatawa ba wa anhu aidan fi hadhihi al-aya qala kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sahabban annabi inji al-imam al-hasan al-basri sun kasance suna fassara wannan aya suna cewa huwa ar-rajulu yusibu lammata min zina shine mutum ya samu wato tunani na aikata zina wal lammata min shurbil khamr ya samu tunani na ainihin wato shan giya fa yajtahi menene fa yajtanibuha wa yashrabu menene wa yatubu minha ma'ana sai ya fara tunanin aikatawar sai kuma ya fasa ya tuba ya bari ko kuma ya taɓa aikatawa sau ɗaya a rayuwarsa daga ƙarshe sai ya tuba ya bari to irin waɗannan duka Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yafe ya ainihin wato kankare Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira ay rahmatuhu wasi'atun ko wasi'at wato rahamar Allah ta yalwatu kullu shay'in dukkanin wani abu da ka gani wa maghfiratuhu tasi'u dhunub kuma sannan gafararsa ta yalwaci dukkanin zunubai kulluha ga gabaki ɗayanta liman taba minha ga wanda ainihin wato ya tuba yasa ya faɗa a cikin suratu zumar yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول قل كتيمس يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا كوباينا وندكو كشا تفقركم تكنكو la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahmar Allah kar ku taba tsammanin wai kun yi zunubin da Allah ba zai yafe muku ba ya tabbata a ruwaya ingantacciya jama'a wani mutum kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa dangane da tafsirin suratul Baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wani mutum ya aikata zunubi sai ya tuba sai ya aikata zunubi sai ya tuba sai ya aikata zunubi sai ya tuba sai wani daga cikin abokansa a karo kusan na uku sai ke ce masa wani kai kan dai Allah ba zai taɓa maka gafara ba yana faɗin wannan da shi da mai zunubin duk sai Allah ya kashe su gaba ɗaya sai tara su a gaban shi ya ce kai kai ne kake cewa ni ba zan yi gafara ba ya ce ya Allah ai ka ce idan aka yi maka ba daidai ba za ka ainihin wato kona mutum ya ce to kai ɗin da kace ba zan yi gafara ba je ka wuta kai kuma da ka tuba kana ɗauke ni ni mai gafarar da kana yafe maka da wannan hadisi ne malamai suka ce duk yadda mutum ya kai ga lalacewa duk yadda ya kai ga tambadewa duk yadda ya kai ga kama hanyar banza kar ka shiga tsakaninsa da Allah ba ruwanka da shi ai ya tabbata cewa mutum zai zama a lahazarsa ta rayuwa ta ƙarshe lahaza ɗaya ma'ana bai wuce sakan ɗaya ko sakon biyu ko minti ɗaya ko minti biyu bai rage masa ya mutu sai ya zama mutumin kirki kuma ya shiga aljanna haka kuma mutum zai iya zama a rayuwarsa bai wuce minti biyu ko uku ya rage masa ba dan aljanna ne duk rayuwarsa yadda ya taso wannan sauran minti biyu kafin su karasa ya zama dan wuta haka ne ko ba haka ba to saboda haka ba a gaggawar shiga dan tsakanin dan adam da ubangiji idan ka ga mutum yana ba daidai ba kai masa addu'a Allah ya sa ya shiryu Allah ya sa ya bari amma cewa ba zai taba samun rahamar Allah ba wannan ganganci ne wannan tabargaza ce ka yanko magana irin wannan ka yaba akan mai wani aikata sabo wannan ba karamin sharri bane wani mutum ya musulunta zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to daga cikin laifukan da ya saba da su shine akwai shan giya sai annabi ya kira ya ce to ka yi min alkawari ba za ka sake shan giya ba yace yayi alkawari ba zai sake sha ba yace to shikenan to su sahabbai suna da wani irin ɗabi'a in suka yi alkawarin abu ko ba manzan Allah ba to in sun saba wallahi ba sa koyewa sai sun fara to me ya faru wata rana sai je sha giya sai zo fadar annabi sallallahu alaihi wasallam daga alamansa sai aka kamar a buge ki sai manzo Allah ya ce wa na ka sha giya ya ce ya rasulullahi na sha ita ce gaskiyar magana sai ce to hukuncin mai shan giya kuma bulala 80 da haka sai ka zo ka kwanta a yi maka ya zo ya kwanta aka yi masa kwata-kwata da bulala ya tashi ya tafi washe gari sai sake zuwa ya bugu kuma sai ya taho fadar manzon Allah yana zuwa annabi sai ga alamun ya sha giya yace wa na ka sha giya yace eh yace to hukuncin mai shan giya fa bulali ne yace a yi masa aka yi masa washe gari ya sake sha ya kuma zo fada wani daga cikin sahabbai sai ya budu baki sai ya ce la'anakullah Allah ya la'anci wani ma akthara ma yu'ta bihi shi yanzu ko kunya baya ji ya sha giya ya zo a dake shi ya sake sha ya zo a dake shi ya sake sha ya zo a dake shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tal'anhu daga yau kan na sake jin ka tsile mishi albarka yace fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin yana son Allah kuma yana son manzan Allah kar ka gan shi ɗan giya domin barin faɗa muku wata magana kun ga wannan addini idan mutum yana cikin sa kar ka yi tsammanin dan ka gan shi a lalace a tambaɗe ka ɗauka baya son musulunci wallahi wani ba za ka gane ma yana son musuluncin ba sai wata fitina ta tafi ta addini sai ka gane ahe musulman Allah da annabi ne haka ne ko ba haka ba kai kana ganin sa wani garmaho diga awan igiya sako ta ma kiɓar do jakuna wala sai ga ya fi ka ƙarfin imani sai ga inda za a shiga wani rukuni kai din mai imanin mai yawan sallah ba za ka iya shiga ba amma shi dan giyar ne dan wiwi din ne amma Allah sai ya kukan kura ya ce Allahu akbar to sai ya shiga Allah wallahi kabbara kanta ita ma abu ake yin ta ko ba haka bane to shi yasa ba a raina mutum dan an ganshi akan sako ko an ganshi akan aikin zunubi ko an ganshi akan wani abu wanda ba daidai ba kawai ka yanke masa hukuncin rahama ba daidai bane kai masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa kuma ya sa ya daina kuma kai ma kai addu'ar Allah ya ɗorar da kai akan shiriya domin ai ita shiriyar ba ta wani bace ta Allah ce Allah in ya ga dama sai batar da kai kai ma ka kama hanyar banza ka kama hanyar da ba ta daidai ba don haka ake Allah ne ke kaunar ka yasa kai ma ya ɗora ka kan shiriya yasa a wani guri Allah sai sai goranta wa mutane yace kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum da kuma ai haka kuke amma Allah ya muku baiwa ya kubutar da ku daga wannan ainihin wato ayyukan sabo din yasa suwa da kuma suke aikatawa Allah ya kiyaye dan haka da yake cewa lallai subhanahu wata'ala yana ainihin wato gafarta zunubai ga baki daya kuma shi mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani dangane da ku idh ansha'akum min al-ardi lokacin da ya ainihin wato samar da ku daga ainihin wato ƙasa domin Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra min ha khalaqnakum Allah ya ce daga cikin ta muka halicce ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta za mu mayar da ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta za mu fitar da ku a karo na ƙarshe na fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki shi ya halitce mu daga ƙasa sannan zai mai da mu cikin ƙasa sannan gobe kiyama ya sake fitar da mu daga cikin ƙasa a wani guri yace yawma yakhrujuna min al-ajdasi yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun Allah ya ce yau ma ya farjuna min al-ajdas ranar da zai fitar da su daga cikin kaburbura ma'ana daga cikin ƙasa kenan Allah zai fitar da mutane daga cikin ƙasa tun da dama daga ita ya halicce su kuma a ita ne ya saka su ya binne su kuma cikin ta ne zai ainihin wato ainihin wato sake ta da su subhanahu wa ta'ala saboda haka dai lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku daga ainihin wato cikin ƙasa wanda zai ansha'akum هو أعلم بكم إذا أنشأ إذا أنشأ إذا هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض أي هو بصير بكم الله هيني من بصيرة أكنكم مسني أكنكم عليم بأحوالكم مسني دنغني دا حالايكم وأفعالكم دا أيكم وأقوالكم دا مغنغنكم الذي ستصدر عنكم وان ذات زوت فارو أكنكم وتقع منكم وان ذات أبقوا لغرونكم من أنشأ آبائكم آه حين أنشأ آباءكم أباكم آدم من الأرض tun lokacin da ya halitti babanku annaba adam واستخرج ذريته من صلبه كما يفتد ذرية النبى آدم daga cikin kashin gadon bayansa amsalar durri kamar yadda yake ainihin wato fitar da tsuru sun makasama kun fariƙai ne fariƙan biljannati wa fariƙan lissa'ir fariƙan biljannati wa fariƙan lissa'ir sannan da ya tahi da ya fitar da ku daga cikin ainihin wato tsatsan annaba adam din sai ya raba ku kashe biyu wasu sai ya zama ƴaƴan adamu ne amma ƴan wuta wasu kuma ƴaƴan adamu ne amma ƴan aljanna a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala ya ainihin wato faɗa mana yace wa iza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum kuma a lokacin da kuka zamanto ainihin wato jirajirai a cikin tukkunan iyayenku mata kad a menene kad kazaban kad katabal malaku allazi yuwakkilu bihi ko rizqahu a lokacin abin da mala'ika ya rubuta abin da yake ainihin wato arzikinku da abin da za ku samu a cikinsa wa ajalahu kuma mala'ika ya rubuta ajalinsa wa amaluhu kuma mala'ika ya rubuta aikinsa wa shaƙiyun am sa'idun kuma mala'ika ya rubuta cewa mutumin arziki ne ɗan aljanna ko kuma mutumin banza ainihin wato ɗan wuta da haka sai Allah ya ce fala tuzaku anfusakum kar ku ainihin wato tsarkake kawunanku ai la tamdahuha kar ku dinga ainihin wato yaban kawunan ku kuna jin ku wasu ne wa tashkuruha ku dinga yawan gode wa kawunan ku wa tamannu bi a'malikum ku dinga burace burace da ayyukan ku huwa a'lamu biman ittaqa Allah madaukakin sarki shine mafi sani dangane da masu tsoron Allah duk yanda ka kai ga mutumin kirki ne kai duk yanda kake ganin kana aikin ibada duk yadda kake ganin kana aikin daidai to wannan kar ya sa ka dinga jin kanka a matsayin wani abu ka dinga ɗaukar kanka ba komai ba wanda da cikin magabata jama'a ya yi shekara saba'in a rayuwar shi ba shi da aiki sai yawan ibada da yawan aikin alheri wata rana sai ya fita jeji da ya je sai ya ce ya Allah ya Allah duk ibadar da ne maka ta shekara saba'in din nan wallahi na san idan ba ka lullube da rahamar ka ba zan samu rahama Allah ka lullube da rahama yana rufe bakinsa kawai sai ga wani mutum ya sauka a gabansa bai san daga ina yake ba ya ce Allah ya ce a gaya maka wannan maganar da ka faɗa gaba ɗaya ta fi ibadar ka ta shekara saba'in gaba ɗayanta don haka ka je an gabata maka ma'ana ɗaukar kansa da ya da ɗaukar ibadar da ya ba a bakin komai ba wannan ita ne ta burge Allah ba wai yawan ibadar shi ba don haka a dalilin wannan maganar Allah ya ce ya gafarta mishi ba don yawan ibadar ba sai don wannan maganar da ya faɗa saboda haka ɗan adam ya dinga ɗaukar kansa ba komai ba ya dinga ɗaukar ibadar da ya ba a bakin komai take ba ya dinga ƙasƙantar da abin da ya aikata kar ya dinga ɗaukarsa da girma to idan Allah ya taimake shi zuciyarsa ta zama tana karanta abin da yake aikatawa na alheri sai Allah ya tausaya masa sai ya masa gafara amma idan ɗan adam yana jin kansa a bakin wani abu kuma yana ɗaukar abin da yake na ibada da girma sai Allah ya wulakanta ibadar ya tarwatsa ta ya lalata ta kuma ya hana ya samun rahama subhanahu wa ta'ala yasa ake so ko laifi kai ka dinga jin cewa wannan abin laifin ka ne ma'ana ba wai wani dan daga cikin matsalar da yau muka tare suka samu duk abin da mutane ya same su na masifa ba sa zargin su suka jawo kansu sai su dinga jin cewa ai wane ne ya jefe su dama wane ya saka musu ido ko ba haka bane kowa ne na musu kalla kallo ko gani gani a guda ma an ka fito ba dole a ganka ba zai yi muka yawo ne ba wanda yake ganin ka ai dama kowa gani gani yake yi maka to amma me ya kamata ka yi shine ka ɗauki wannan laifin a matsayin wani abu ka aikata Allah ya jarrabe ka da wannan abu in asara ce ka tafka ka ɗauka cewa kai ne ka jawo kanka wannan asara idan wani abu ne na tsautsayi ya same ka ka ɗauka cewa laifinka ne wanda da cikin magabata jama'a ya fito da safe sai wani ɗalibin shi ya ga kurji akan fuskar shi wani makeken kurji sai ya ce an gafa ta malam me ya faru haka ya ce a'a laifi na ne ba laifin wani bane ya ce amalan daga kurji a fuskar ka sai ka ce laifin ka ne ya ce kwarai da gaske baka ji Allah ya ce ma asabakum ma asabaka min hasanatin fa min Allah ba wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka mai kyau daga gurin Allah ne ba abin da ya same ka mummuna kai ne ka jawo kanka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abinda duk ya same ku mai muni daga abinda hannunku ne ta aikata a hakan ma Allah yana yafe muku abubuwa da yawa to wannan shine abin da magabata suka dauka cewa laifuka da matsalolin da suke samu a rayuwarsu laifukan su ne ba laifin wani bane ba wanne ya sa musu ido ba ba wanne ya jefe su ba ba wanne ya je ya ante musu sihiri ko tsafi ba kai ko da sihirin ne ko tsafin ka ɗauka cewa sakacinka da addu'o'i ko da sakacinka da biyayyar Allah da rashin mai da al'amarinka ga Allah shi yasa Allah ya ba da dama wannan abin ya kama ka wala Allah inda ka rike ibada ka rike yawan zikirori da yawan addu'o'i da yawan karatun alqur'ani wala Allah sai Allah ya ce tunda wani bawan mu ne daga cikin bayinmu masu rike mu da bauta mana yadda ya kamata ku tare masa wannan tsafin ko wannan sihirin kar ya kama shi haka ne ko ba haka ba to amma idan ya zama ka zama kabewa ba ka da ainihin wato wata kariya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk hayaniyar da aka mako maka wallahi sai ta same ka bawan Allah saboda haka mu dinga daukar laifuka a matsayin laifukan mu ba laifin wasu ba mu dinga daukar damoyi da suke faruwa da mu damoyi ne wanda suke da alaka da laifukan mu ba wai damoyi ne wanda su wasu suke sabbaba mana ba amma da yawa wani a ofis idan ana yana samun matsala da ogansa sai ce suwa ne suka samar ido wani tsakaninsa da matarsa sai ce wani ne ya samar ido wani tsakaninsa da mai gidansa sai ce wani ne ya sa masa ido gwamna wani ya ce an sa masa ido sanata wani ya ce an sa masa ido dan majalisa ya ce an sa masa ido kowa yana ɗaukar laifuka yana an wa wasu baya ɗaukar laifin cewa shi ya jawo wa kansa matsalolin da suke damunsa an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu da haka abin da malin yake cewa falatu da ko anfusaku wato kada ku ainihin wato tsarkake kanku ai la tabdahu ha wa tashkuruha wa tamannu bi a'malikum kar ku dinga ainihin wato a tsarkake kanku kuna yabanta kuna gode mata huwa a'lam bi manittaka Allah shi ne mafi sani dangane da ainihin wato wanda suka fi tsoron Allah a wani guri Allah yake cewa alam tara ilal ladina ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum Allah ya ce baka duba ne dangane da waɗanda suke tsarkake kansu baka yi duba ba ne kai nazari dangane da mutanen da suke tsarkake kansu suna kanin kansu su wani abu ne balillahu bari dai kawai Allah yuzakki man yasha'u fi ne tsarkake yake tsarkake wanda ya ga dama wala yuzlamuna fatila mutane ba a zalunta su ko daidai da fatar da take bayan kwallon dabino Allah baya zaluntar mutane da yake ko daidai da wannan an Muhammadu bin Amru an bin Ata'il qala sami'tu ib- ah, ibnati barra fa qalat li Zainab bintu Abi Salama إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بما سمي فقالوا بما سميها قال سموها زينب واتو وتما تاني أنا تيمتا زينب أما أصلا سنن تبرأ ma'anar sunan barra kuma ita ce mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah kamar yadda annabi Isa ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya sanya ni barran mai biyayya mai da'a ga mahaifiyata Allah bai sanye ni jabberi kuma shaqiyi ba to shine ana kiranta barra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan suna sai ya ce la tuzaku anfusakum jama'a ku daina tsarkake kawunanku kuna faɗin sunayen da suke nuna alamun ku wasu abu ne a gurin Allah subhanahu wata'ala inna Allah a'lam bi ahli birri minkum Allah shi ne mafi sani dangane da masu nagarta masu kirki mutanen arziki a cikin ku qalu he suka ce to bima nusammiha da me za mu kira ta ya manzan Allah sai manzan Allah yake cewa sammuha zainaba ku kira ta zainab ku daina kiranta barra annabi ya canja mata suna to dama cikin abin da annabi yake yi idan ya ji kana da suna mummuna sai ya canza maka suna haka kuma in ya ji kana da suna wanda yake da alaƙa da tsarkake kai annabi sai ya canza maka yasa ba a buƙatar tsarkake kai ba a buƙatar kuma suna mummuna wani mutum ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta sai manzan Allah ya tambaye shi meye sunanka sai ya ce murru ɗaci ka san su larabawa haka suke yawanci sunayensu sunaye ne na jarumta ba sa son suna daga-daga yasa za ka ji asad yasa za ka ji fahad yasa za ka ji waye duka sunan menene asad zaki fahad ma zaki fahad ɗin da kake ji sarkin maka sunansa zaki saboda wai an sa shi ne an samar suna don ya zamanto wato zaki ga amurkawa kafirai arna na fata an fahimta amma kuma daga ƙarshe sai abin ya juya an gane magana da kyau yawa so saboda haka yawanci sunayen su fahad asad wane ne wane ne haka baka dinga jin su to shine tambayi me sunan ka sai ce suna na murdaci sai manzo Allah ya ce bal anta sahal a sunan ka sahal sauki sauki zaman lafiya kwanciyar hankali an gane magana da kyau ko dan haka he canja masa sunan daga wannan suna da ya kira kansa to shi yasa duk wani suna wanda yake dauke da tazkiya wato tsarkake kai to ba a buƙatar mutum ya saka yasa ku dinga tambayar malaman mu cewa malam ina so in sa sunan kaza me ma'anar shi sai malami ya duba ya ga shin sunan yana da kyau eh yana da kyau sannan bai ci karo da wata aƙida ko wani abu wanda yake na tauhidi ba bai ci karo ba sai a ce to ka saka to wannan babu laifi to bayan wannan kuma ana buƙatar mutane su dinga kula idan an yabe su domin abin guda biyu ne ko dai kai ka yabi kanka ko kuma a yabe ka to ka yabi kanka wannan kan kai tsaye ba a bukata domin Allah ce wala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kanku kar ku dinga yaban kanku kar ku dinga nuna kanku ko wani abu ne to amma a yabe ka kuma wannan wani abu ne wanda ba ya da iya haka ne kuma haka to in an yabe ka to nan kuma me mafita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanar da addu'a wanda idan aka yabe ka aka ce kai wani akwai kira'a kai wani akwai tafsiri kai wani ya iya kaza kai wani ya iya kaza aka yaba maka kuma ka ji wannan yaban a kunnanka to a cikin zuciyarka sai ka karanta wannan addu'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana shine Allahumma la ta'khudni bima yaquluna ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa a kaina wa gafirli ma la ya'lamuna abin da ba su sani ba nake aikatawa na zunubi Allah ka gafarta mu waj'alni khairan mimma yazunnuna Allah ka mai da ni mafi alherin abin da jama'a suke zato na haka ne Allahumma la ta'khudni bima yaqulun ya Allah abin da suke faɗa ni ba ni ne nake nace a yabe ni da wannan ba su suka yabe ni da haka Allah karka kama da laifin an yabe ni kaga ni kenan ka ba wa Allah uzuri na fata an fahimta wa ghafirli ma la ya'lamuna watakila suna yabo na ne dan sun ga ina bayyana a gaban su a matsayin mutumin kirki ta iya yi wa na koma gefe ni ma mutumin banza ne to abin da nake aikatawa a ɓoye wanda ba su san ina aikatawa ba yasa suke yabo na to Allah ka gafarta mu wannan abu an gane magana da kyau domin dan adam kai kake ganin sa haka a wa zahiri na kirki wani idan aka bude maka tsiyar da yake tsulawa wallahi ba za ka kare yaban shi ba fa haka ne ko ba haka ba to shi yasa wa gafirli ma la ya adam ya Allah abinda ba su sani ba wanda nake aikatawa Allah ka gafarta mu wa ja'alni khairan mimma yazunnu sannan tunda sun ganna a matsayin mutumin kirki sun ganna a matsayin mutumin arziki suna yabona to Allah ka maida ni sama da yadda suke zato na suke tsammani na kaga in kai wannan kaga to wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane magana da kyau ko shi ne ainihin wato malamai suka ce shi ne ma'anar wala tu zaku anfusakum kar ku barkace kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa Allah madaukakin sarki shi ne mafi sani dangane da ainihin wato a wanda suka masu tsoron Allah to dai akwai sauran bayanai wanda ya kamata na yi sun matsa mun suna ta nuna min lokaci yayi don haka dole na tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muke kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh